أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وجلاله العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدد لنا بهذا المحضر والتعدي بنظرة تأتي لنا بسفر فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك إذا كان لديك كي أن بلوغ إذا الله نيك باشي واتو horo idan ka daidaita kai da wanda yake tare da kai akan jirgin ruwa وقل الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين فقل alhamdulillah ka ce godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana ubangiji wanda ya tsayar da mu min alqawmi zalimin daga mutane azzalimai su ne kafirai kai zan tsawaita idan ka daidaita alal mulki a cikin jirgin ruwa bayan ya shigar da waɗannan abubuwa da aka ci aka shiga kuma yanzu ya shiga jirgin ruwa ne na mu'jiza duka baki da ko ba ba ba irin wannan itace da ake tuka jirgin ruwa ne da shi ba ba inji ne irin na yanzu ba jirgin ruwan da bismillah kawai yake tafiya bismillahi mujriha wa mursiha da bismillah kawai jirgin ruwa yake tafiya inda har yau kula suna mamakin wannan jirgin ruwa da irin wannan tsaho nasa da irin wannan faɗi nasa da irin wannan amma kuma a ce ba kusa ba wani abun tuki duk ga baki da ko su a dinasan su da haka abin ya zo kuma gashi nan an binciko waɗansu daga cikin ragowoyin abubuwansa duk sun gani to idan kai da ka akan wannan jirgin ruwa ko kace idan kawai alal mulki fa alhamdulillah ka gode wa ubangiji tabaraka wa ta'ala ala hadhihi ni'mata ta wannan ni'ima wa hiya najatu ita ce tserawa min alqawmil kafirin daga mutane kafirai wa ilaku da halakar da su halakul a'da'i halakar da makiya bare da addini wa najatu da kuma su kuma masoya su tsira wannan ni'ima ce duk gaba ki da bauta inda Allah ya fara duniya sai ba Allah sai ka ga bayan Allah tun daga annabawa har zuwa wato magadansu sai kaga sai an yi hijira din nan kuma sai an a buga a buga a buga a kila da aka aiko su ko inda suke wajen ya kewa wani ma duk sai sun bar garuruwan su Allah ne kaga wani bawan Allah wanda ya shura a ce nan inda aka haife shi din nan a nan ya gama komai ba wai dole bane Allah ya kan yi haka amma dai sai an fita din nan duk gaba kida kuma an fita din nan sai kaga Allah ya ba mutum yanci kuma ya shirya abubuwa da wahayi na Allah in annabi ne in ma'aiki ne ko kuma da bin wahayin Allah da bin karatun manzo Allah san in magajin in annabi ne wanda ba shi da littafi ko kuwa bawan Allah ne magajin annabi ba shi kuma sai ya bi wahayin Allah ya bi karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai ga ya lamari ya shiri ya yi kyau ya yi abu amma haka duk in haka ta faru ka ce alhamdulillah kaga daga Allah ne ba iyawar ka bace ba wani san iyawar ka ba daga Allah ne duk da baki daya to وقل ربي أنزلني منزلا مباركا ga addu'ar da zaka yi kuma annabi Nuhu idan ka sauka daga cikin jirgin ruwan nan naka ko kuwa in za ka shiga cikin jirgin ruwan nan naka amma duk gaba ɗaya kusan ma tafsirin kaɗan sun tafi akan idan ka sauka daga cikin jirgin ruwan nan naka to ga addu'ar da za ka yi wa kulka ce inda nuzulika yayin saukar ka minan duki daga cikin jirgin ruwan nan rabbi ya ubangiji azumi ka saukar da ni munzala wajen sauka ko fa sauka ai makanan nuzula ai wajen sauka dan haka wata kira'ar wa qurrati anzilni manzalan manzilan mubaraka manzilan mubaraka da fatahar meni da kuma jiddan da rufa din kila ka saukar da ni sauka mai albarka ko kuma Allah ka saukar da ni wajen sauka mai albarka wajen sauka mai albarka manzilan wajen sauka ai makanan nuzuli wajen sauka mubarakan mai albarka ai kasirul khair mai yawan alkhairi وأنت خير المنزلين Ubangiji kai ne fiyayyen mai saukarwa eh wannan wato addu'a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya lakana wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci babu da komai sai addu'a addu'a usulahul mu'min addu'a ita ce makamin mu'mini duka baki daya cikin komai mu'mini ya zama yana yin addu'a kuma babbar abin da mu'mini zai yi addu'a bare mai shirya wani kira albarka albarka me albarka albarka abu kaɗan ya zama mai yawa abu kaɗan ya ishe ka ya yi yawa na iyali ne na komai ne wannan ita ce albarka ana gwada albarka da saniya saniya ciki take watanni da yawa kamar na ɗan adam bai fi ta haifi ɗa ɗaya a cikin ta ba kada ne ga ta haifi ya'ya biyu duka baki ɗaya kullum yanka saniya ake duk garin da kaje sai ga kwata mayanka ta wata yanka sa ta yanka sharu a yanka saukar karatu a yanka biki duk mutum zai bike shi sai na siyar da marakaina da siyar da sharu ka salatu da siyar da sharu sai na siyar da marakaina kullum siyarwa ake kullum sai ka ga mota ta ebo shanu sun kaiwa a jiba kullum yanka ake amma kuma kullum duk inda kake ka garken shanu ba adadi dukkan hanya duk ko ina duk daji in ka shiga albarka kenan ita albarka ce dan haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci suratul baqara saboda ita ce mafi albarkar surorin qur'ani mafi fadi da komai kuma suratul baqara duk ta tattare qur'ani duk qur'ani kaman bayanin suratul baqara ne ko ina ka shiga qur'ani sai kaga akwai can wajen sa akwai kaman kan magana ta can cikin suratul baqara ce sura saniya ai sura da aka yi magana saniya idan dan haka Allah ya bata albarka hatta wannan aya mai girma ayatul kursi Allah sai ka ta cikin suratul baqara ce to rashin albarka kuma ana nuna ana yin misali da kare shi wa kare kariya a shekara wajen ta haihu sau wajen biyu ya haihuwa wajen goma ko tun kaza in za a zage ɗan adam mai haihuwa a ce kamar karya kaza ba a yanka karnuka ɗan wani su yanka biyu ne yan kaɗan su ba da yawa ba su ne aka suka shura da ko cin kare ko kaza kaza a kuma ba wanda zai yanka karnuka ba amma kuma ƙalla ne daga garken kare yadda ka fito mutane da daddare ka ga karnuka wajen goma a kowa sai ka tare ka koma daki ka ce ai an bude ni ne yau wace da ka gaba ka saba gani sai na can layi ya zo na can layi ya zo na can layi ya zo wannan shi ne rashin albarka na kare to na saniya to kuma malam sai to wanda ya jawo musu haka su biyun nan me ya jawo musu haka aka ce eh akwai dalili malamai suka yi ta haka da Allah ne kuma akwai dalili saniya idan dare ya yi sai ke bacci haka zo ka tara da kasan dan adam ta yi shi ta kwanta ta mimmiƙe kafafuwa tana bacci idan dare amma da asuba ta kawo kai sai ta tashi ta gama bacci ta kenan sai ta tashi shi kuma kare dare zai yana yawo unguwa unguwa unguwa unguwa unguwa unguwa unguwa unguwa yana haushi yana da asuba ta yi zai zo ya kwanta ya shiru ka lura da asuba ta yi sai kare ya kwanta ya shiru wannan abu tsoro ne kwarai da gaske idan mutum zai iya ibada duk dare ya dinga har ya bari ya haɗa ta da asuba har ya bari in dattijo ne kuma wanda ya shiga shekara arba'in to ko ya yi asuba din nan ya haɗa ta da kuma har rana ta fito to sai ya kwanta in ba ya zuwa aiki in bai zuwa an yana zuwa aiki ko ya ko baccin sa da dare shi kenan gari ya waye ta makaranta ko ya tafi aikinsa ko ko ya abu dama mun sha faɗa shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim cewa zama tauraro idan ba za ka iya ba zama wata idan ba za ka iya ba zama rana zama tauraro tauraro in ya fito tun magariba zai faduwa har gari ya waye sai ana sallah asuba sai gari ya waye gari ganin taurari jawarin kunna suna faduwa wani tauraro ma har a gama sallah ku fito ma shi gari ya zaka dinga agoshi shi tauraro dare gaba ɗaya yake aiki wata kuwa in farkon kamawa ne sai fito da magariba tsakar dare ya faɗi yana yana ƙara gaba dai yana ƙara shi wata bai dare duka har ma za ka ga ina kuma bai fitowa sai can dare za ka ga ya fito sannan a ƙara sa gari ya waye da shi shi wata haka yake don ba ka iya zama sauraro ba zama wata in kana da wani aiki za ka je da safe ka zama wata idan ba za ka iya zama watan ba ma zama rana baccin ka da daddare a asuba ce ka kare kai sallah kai ya waye kuma kai ta harkokin ka in addu'a ce kai in wurin ne kai in karatun ne kai in ma duk abin da za ka yi ka ka zo ka kwanta da ka ki kwanciya da dare kuma da ranar za ka ki tafiya neman halal ɗinka ko ka ki tafiya wajen aiki ko ka ki tafiya wajen karatu to amma dai duk halin da aka shiga dai idan asuba ta yi ko ga Allah ya kawo wannan technology ko ka sa kararrawar da za ta dinga tashin ka ko ka samu wanda zai dinga tashin ka ko ka kwanta inda zai dinga tashin ka duka baki amma kan kai ta hira da daddare ai ta hira da daddare ko ai ta gwamza wuri ji da daddare ai ta- sai kuma asuba ta yi ya je faɗa tarin kuma ya kwanta yau me amfanin sa wannan nafila ce amma ga farillar da ta zama dole idan ka ga farillar ta zama dole ba a tashi ayi ba ka ji dai albarka tsakanin saniya da albarka tsakanin kare duk da baki ɗaya. To, duk abin da ake nema a cikin komai albarka Allah ya sa mana albarka cikin komai. Don haka shi rabbi Allah shi ra yake cewa albarka tu tushtara ko kuma albarka siyanta ake. Zai iya zama kana da karatu amma baka da albarka. Zai iya zama kana da shugabanci amma baka da albarka. Zai iya zama kana da hali amma baka da albarka. Zai iya zama kana kaza ka to ita kuma albarka tushtara siyanta ake sai ka yi aiki tuko. sai ka yi aiki tuku ana ba da labari kuma shi ma wajen duk karatu ya faru mutane biyu ne suka tafi ya almajiranci neman karatu ɗaya ya je ya zauna ya ta zauga karatu ya ta zauga karatu ya zama mutu fanni duk da inda ka biyo karatu ne ka shiga kaza shi kuma ɗayan ya je ya je ya ɗan taɓa karatu kaɗan ya dinga hidimar malam ɗin ya dinga aiki ya dinga ƙoƙari ya dinga hidima aiki wanda ma'ana karatu bane amma haka sun karatu to shi kenan sannan shi ne karatun nan yanayin izini kuma yanzu alhamdulillah kuma komai ya faru yanzu ma na yamma izini ya tafi garin su kuma ya je haka kai ce kwarai da gaske ya ma addu'a ya tafi ya je ya koma gida ya je ya kafa zaun shimfiɗa buzu al'ada a ce in yanzu na ce ya sa kujera karantarwa amma ba wanda yake zuwa ba wanda yake zuwa ba wanda yake kallon sa ya malam wani malam wani lallai kaza kaza ba wanda zai ɗauko kwabar da ya zo ya ya bashi sai dai ya fita ya ce ya nema shi kuma da nan ne ma nan ne ce ga wannan to kai kai ma ta gida mana ka je ka ka ga lodi a iyalin ka da ka za ka za shi kana ya fito da kawai ya saka wanda gari aka ce ai ka katon kuɗi ya sauka aka fara a gari ai wali ya sauka a kan tasha ai a kan tasha aka mutan da shiri da waye da sarakuna da kaza aka je aka taro shi wallahi ba nan da zo da aka ce ai wallahi ba ka shige nan ba nan da sarki ya ce ga ya nan da nan aka gina gida sai gona sai kaza sai kuma za mu biya ta tashi gari ya kusa da wani ji labari ai ga wani wani can yana tashi shanu da waye ake kawo hajiya aikin da yake abu ya fita hankali sun bari zai ce mun addu'a ko Allah ya sa ni ma sai ka dan samu wani abu ba sai na fita baka a gida ina ba ashe wani ne sai aka aka shi don ya ka eh to ina ganin daga inda muka karatu abin ya faru ya kuma zai ci da su wallahi to kaga dai ne kowa dai ga abin da kai ma ka dan zo ka dan samu ya albarka da zaka je ka ci ta ta to komai albarka ake nema ko hanyar kasuwancin wa'anda su ne shugaban naka sai ka yi musu hidima kwarai da gaske kai ma kuma yaron ka jibin ne abin da yamurai din nan suke yi wannan ba abun allura ne mutum zai zo da yaro ya ta koya masa ya bautar da shi na tashin hankali sai jin garurogo sai kaza sai ya dandau ya san kan duniya ya iya rike kuɗi da amana ya iya ladabi ya iya kaza ya iya sannan wajen a ce a yin tashi an cika mai shago shi kenan shi haihu ya zama a fitaccen mai abu ko da mutum ya san so mu koya ma ɗan abubuwa ya ga ai ka fi shi ma yanzu ka watsar da shi ba girmamawa ba ta ko ina ba sai ta lalle karatu ba sai ta lalle karatu ba sai ka bi sai ka yi ladabi sai ka wahala tukuru dan ka samu albarka da mutu shi ke nan sai ga abu yana ta ja abu yana ta ja abu yana ta ja abu yana ta ja kuma har rayuwa ta yi abubuwa amma abin ya dawo kan iyalinka galibin yanzu wanda za ka ga suna ɗaukaka suna abu dinnan galibi wahala iyayensu ce galibi wahala iyayensu ce wanda iyayensu ka yi musu da komai to su kuma dole sai sun yi wahala sun yi wahala don su kuma su gada wa ‘ya'yansu su gada wa ‘ya'yansu to lallai albarka da yana daga cikin albarka kaga Allah ya gaya wa annabi Nuhu alaihi salatu wa salam in ka tafi da addu'a da zaka Allah ne raka nawa anzilni munzala mubaraka Allah ka ajiye ni wajen sauka mai albarka kai ne biyar mai saukewa dan haka to shikenan da annabi Nuhu ya wannan addu'a sai Allah ya amsa masa قال يا نوح ائت بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من من معك امم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم sai Allah ya to yayi to nuhu yanzu sauka daga jirgin ruwan nan da aminci daga wajen mu mun karɓi wannan addu'a sauka da aminci daga wajen mu da albarka albarkar nan da ka roƙa to yanzu sauka da albarka albarkar nan a gare ka kai wa ala ummun min man ma'aka da al'ummatan da suke tare da kai an ce yanzu wannan al'ummatan da suke tare da annabi no har tashin kiyama duk muna cikin al'ummatan da muke tare da shi dan iyayen sa ne ana ce masa adamu na biyu dan mu yanzu duk zuriyar man amalna ma anuhi ya ƴaƴan wannan ran ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salatu wassalam to yanzu nan duk wannan abu da ka gani wai albarkar addu'an nan ce rabbi anzilni muzalan mubaraka Allah yake to shi kenan ya sauka da albarka sai kuma haka Allah yake duk da kaga ana sai kaga inuwa har yau dai a cikin wa'anda da ya ruhu zai bari kuma wa kuma musan ma ci ko su mai masu ne na azabu la da kafirai kuma lalle su ma albarka ne ta shafe su sannan ma ci ko za mu ji yadda su dadi sun mai masu ne na azabu la sannan al'ahira kuma ko ana ji azaba mai tsanani ta same su to imamu sawi yake cewa dan haka aka su manya duk gaba ɗaya suke cewa ya dace mu shi dinga yin addu'a da wannan addu'a da Allah ya lakana annabi Nuhu rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilina mu shi dinga yin addu'a da shi bare duk wanda zai shiga gidansa da kullum man nazala fi mahallin ko ko duk wanda zai shiga gidansa ko ya sauka a wani waje ko ya zo bakunta ko ya zo abu to in dai ya karanta ya wannan addu'a Allah ya tashi Allah ya buɗe mata hanyoyi duk gaba ɗaya to kuma akwai hadisai da yawa kan sahabbai da tabi'ai duk gaba ɗaya akwai hadisan sharifai su kuma sun ɗaukaka hadisin ma har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina ali duk inda ka sauka ka karanta wannan rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilina sai albarka ta samu yana daga cikin haka sufaye duk suka da mun gode Allah sufaye suna cewa addu'a da waƙa kuma tana daga cikin abu mai saurin karbuwa da haka iko Allah shi radiyallahu anhu sai ya wake ta rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilina duk harafanta duk harafanta shi shi radiyallahu ta'ala anhu ya wake ta shi ne dai abin da kuke ta maimaita su wannan alheri ne babba duk mai maimaita duk mai karantawa zai ga alheri shi ne irin wannan alheri da duk sahabbai da wannan hadisi na sayar na ali da zai suke cewa ko mutum su yi gida zai yi ya karanta ta Allah zai ba shi gida ne albarka ko mutum tarewa zai yi a gida ya karanta ta Allah zai sa albarka a nan wajen cewa zai ya wake ta akan رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي إليه جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاضعا وعائبا بمنزل مبارك تنزلني وارضاهنا جميع من قصدني أجر خيوط العلم والأرزاق بزورتي وحظ من أخلاقي نالتهم الأسواء قاسمي حنا فذلك هم وأكثر من هنا ذلت بعض منهم الأقدام فتصمح لهم ففيك هام لئن لهم من لين الحديد لمن أردت وقع القيود نراه في البسط والرخاء يريد ديانة مع الآلاء يمنا وصحة وفضلا زائدا شفاء لأحبابي وأرقاء آبدا يدعبة غزيه إلى الظواهر وأنت تدري باطني وظاهري نال منامك أتاني أول أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زال عن الأحباب كل ضير وقد أتاه منك كل خير لا ضره التنافس بالفاني إذ كل ما يرون حينا فاني أيتهم ويسألكم النعم ونجنا من غضب ونكم مصدقين متصدقين وصائمين الدار حافظين باعوا النفوس ذم والأموال كالمؤمنين حفظا أهوالا أجمع يا رب بسر الذات وسر الأسماء مع الصفات ربي يا رب فتمم فعلا ما كسبت عيش به الليلة كما أجبت كل عبد سأله فيما مضى فحق أن العمل أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف ثم عطف كافي إذ أنك الحي الودود الكافي وقلب الأعيان بالأعيان فالتفي الأقوام في في أضمان خر لي صحبا قبلا وخر لي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وصحب الهادي أتكفي صحبي كل شر غادي رب الأمين عهد بالأمين كل مطالبي لكل حين عاقل أبيت أبويه وعجله لي بالإجابة أحب العجلة لما تأولت أراني نلت كل مطالبي وإني فزت ما قد أرت خائبا من ربي بل كلما أرت شكرت أو بي نعمه في ظاهر وباطن أدركني في الغيب والمواطن ذلك كدري وذاك عوض موهبة وعبر من يكرم لدى عليك هبة فالستر داه كل شرور أبدا وصمدا يا رب صل على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعمة هي الوسيلة أزلت الغمة wannan shi ne wani da shehu ya yi tana na cikin kibis ahla wannan rabar ibadu lisan na akwai mala abdullahi kai shehu maduba tukur barbe mala abdullahi kai shehu maduba tukur ya nuna mun a cikin kayan babanta da rubutun shehu ma tijani wa fiye Allah a kanu shi ma tijani ya rubuta masa ita ya aika masa ita ya ce na ji daga mai ita ma'ana shehu ibrahim wa fiye Allah ya ce duk mai karanta ta safe duk mai karanta ta yamma ko ɗaya ko uku Allah zai samu a cikin in harka karatu yake ko kasuwanci yake ko abu yake Allah zai sa albarka Allah zai buɗa masa duk buƙatar da aka karanta ta adadin baitocinta talatin da biyar sai Allah na hori lafiya wannan hannun shan manzaro da la ya rubuta wa shehu madubu tukun to haka za a ga shehu nan suna da ƙarfi da ƙaramu shehu jami'an shehu hadu rabbi Allah an shiga mana izinin ta cewa duk bayan wazifa mu dinga karanta ta kuma hatta wannan wanda ya haɗa mana tasbirin na Allah ta ka masa da alheri shehu Muhammad a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya karɓa ta wajen shautuka suna da ita suna amma dai cewa duk bayan wazifa in mun yi sallah a harami sallah asa to mu dawo kuma otal a yi wazifa idan mun yi otal a wuka kuma sannan a koma a sha ruwa a harami to sannan mun dawo an yi wazifa to muka haɗu da shi sai duk Muhammad da jama'a aka zo da aka yi wazifa aka yi wazifa kamar al'ada na karanta ta sai ce shautuka ta shahara shehu me wannan sai ce wallahi wata bid'a ce muka muke yi dan Allah ya rubawa zai ce a ba ina tambayar hukunci ba ina tambayar ni ma kai min izini ne ni ma na ga abin da ya kowa yana na shehu ne wanda kake iya ji da haka inda ya rubuta ji to ya ya yi mana kuma sai da ma sai mana izini a kanta kuma duk za ka ga ya mazara duk da baki da ba wanda ba za ka ga ya haddace rabban mazidin nan ba sabida wannan shehu sun da shehu رضي الله تعالى عنه رسول الله يبقى الأباري ديوا ديوا أكشي فار نونا من من يبقى الأباري ديوا لا شيء أتوقع من ولا باكو يازو أنا تعرفه كي يا قاري مسا سيفوق إذا كان شيء باكو سيفوق ده أمبودا حتى بودي كرامي نزيناي سيفوق ده أمبودا بودي كرامي ينا أنكر من زرتو ya yanki inda yake so ce a zai wajen musulunci ma sai da jera azurfa dinnan a je su auna su ba shi kudinsa wani auna ya ci gaba sai su ba shi ce yana tambaye shi wannan tasarrufi ne ko kuwa shi a ba tasarrufi ya raba limani ce ina karanta ta duk bayan sallah ko duk in Allah ya buɗa mun sai in sai zinare a narka in ajiye shi a jaka in na je wani gari abu ya kiwa shi ke nan sai ina amfani da shi suna da amfani da yawa mu a imaninmu na muridai ma shaunan mutum sun rawaito maganganu ingantattu ma da ita aka bude arzikin wannan karni gaba daya wannan karni gaba ki daya wajen 1930 wani abu ba arzikin ga wahala ga zaman kosi ailan nan ta fara zaman kosi wata rana ta taba ganin a tashar jami'in nan ma ba Allah ya rahamshe da kika shan wani tuti ce kaga an zubar da shinkafa baiwa Allah ta tiga ta taso ta zo ta kwashe shinkafa ta ce mun taɓa zama a garin nan shinkafa ɗin nan sai dai a ba yara su ci yara ne suke cin shinkafa amma ba mu manya ba da babu mu manya sai dai mu ci kare kamar biski yanzu irin nan yanzu guda amma bai kai kaurin biski ba kare mu manya sai dai mu ci kare kuma taran ma ba irin naku da kuke ci yanzu ba ku ci da miyar taushe lafiya kalau da da abu ta ce mu wani zubin tsamiya ake jikawa a zuba a cikin tara da shi za mu ci kuma saboda babu ne sabida babu ne shi da amma ga shi yanzu kun samu abu a kuna zubar da shinkafa din nan to haka ake sai sai a yi noma galibin abin da aka bi afirka suka fi noma da shi ya kawo kuɗi gyaɗa in ƙasar gyaɗa ce ana gyaɗa yan jaka shekar ta yi tashe da gyaɗa noma nan ga gyaɗa ko auduga masu koko su yi ne abin yana sanar da ke ba zancen fetur ba zancen fetur haka ake haka ake duk shekara har yau don manya su da su za su gano ita gyaɗa kamar cinikin da na rana ɗaya ne in aka yi wannan kasuwancin na ta'awar ya na zai zan kasuwar da tashi to shi kenan arzikin wannan shekara kamar ya ya shige mutum ila sai manya suka faru wannan ce za a ci gaba da lokaci kaza nuna kano ana zuwa a dogana ba kusa da dogana ne a wujala ba kai kauyen da ake na kusa na ake yin kawai yana nan na ake yin cin gyaɗa to dai wannan ya shige to cinikin gyaɗa ya shige ya shige ka to tura suna kawo kuɗi su bayar idan idan su samu gyaɗa da yawa kowanne kowanne ƙasar turai akwai inda suka ba da kuɗi da yawa kuɗi shekara sau da shawai ai ta shiga noman gyaɗa din nan kaza akan kawo kuɗi to akwai wanda shehu yake danka idan lokaci ya taro aka yi wani abu aka yi na taro jabala shi Allahu alam wani abu ya aka kudin nan suka fari a shigo ba auna gyaɗa ba turawa lokacin awon gyaɗa zuwa tura ina kudi kudi a babu wanda kudi yake hannunsa tura suka kama shi wani kuma ya yi wani Nijeriya ya zo ya gaya wa shehulman mu su shehu man tijani ga abin da ake ci nan da nan su shehu man tijani suka ce a haɗa aka haɗa wannan kudi aka abubuwa da yawa to shehu abdallah ya ce a tafi wannan shi zai da shaunar da Allah ya bashi ina yake Allah Allah ya bashi ya zo ya ya biya su duk ga baki da to shaunar ce da ya dace mu nema wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ya ya to kun kuma mu yan zamani ne za ce arziki ya gudu da fetur da kaza kaza ya yi kyau ya dace mu nema wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arziki ya to shaunar ce duk a taro a ɗaya ganyen tsayi zai yi addu'a da a tsara ɗaya mai masai a tsara ɗaya mai kasani shehu ya wannan addu'a rabba da ba shi da auna ku yi na ana rabba da ba da gafira zunubi wa ƙadida tauhidi ta kabar tauhidi da ɗaya ce suka ilahi ta'iba wa ɗaliban wa kasa bi manzilin mubarakin tuzuri wa fahuna jami'a makasa ajinu fi yuza da ilimi Allah ka faranyar da faranyan ilimi wal arzaki da faranyan arziki da zumra ke da shama'annan ta wa azuban alkalaki Allah ka gyara ɗabi'una na lattu mul aswa Allah sun sha wuya na lattu mul aswa bare wannan wabe asul mihana sun yi gogayya da jaraba ta Allah wannan zamani an yi gogayya da jaraba ta Allah fadalika Allah ka rike Allah ka rike wa asul milana Allah ka yawaita baiwa a wannan zamani Allah ka yawaita da lalli ba'd min wa'ansu kuma kafa su ta dan goce dan da babu sai na Umar lokacin da aka wata fari a zamaninsa babu kuma sai a ɗauke shari'ar yanke hannu har Allah ya yi wannan masifa. Wani lokacin da za a ɗauke ya yi abu kasan dole ce. Sai na ya ta ɗauke hukuncin shari'a na yanke hannu saboda dole ce ta sa ɓarawa na yaje ya sata a wannan lokaci. Diga ba kila. To aka ƙasun yi hana. Da nan ba azumin mula a Allah ka ɗago ta wa da wa'yansu ƙafafuwa ma. ba ta suma Allah ba Allah ka yafe musu in ka hamu mazazin gai ne jikin ka Allah an kuma kan kudi daga zai ga kafa da adara Allah ka buɗa wa daga shi kenan kudi ya ko ina fetur kaza abubuwa suka suka buɗe a kan nan ta to shaunan mu har shau ya ta wata fita ya zo da wani irin kuɗi na tashi hankali a cikin za a yi bankin musulunci za a yi kaza kaza kafin wani wanda ke a bakar kaza kudin nan ya kare shehu ya fito masallaci da zai lafi al'adu sai dai yan baba ta gani kawai shi ne a masallaci amma kowa yana son kuma gidansa ya ce ya koshi yana shafa ciki a neman a daya a da ce ina Allah yanzu kudin nan da na roƙa na na roƙa ne don abin masallaci to na kulle taska kuma na jefa mukullayen abuwa na jefa mukula wannan kisa mashuriya ce wajen shahararren gaskiya kisa ce ba abu ba kuma na jefa mukullin a cikin ruwa to shi wannan musulmi sun so ai ka karanta ka ina Allah ne iko ne da har yau dai mukullin ne gashi rabbal ibadina ala ayi hal ita ce mukulli da mu da muka yi imanin abubuwa ne wanda ya ce a sai yake zuwa kaza kaza a tuba a sun gano ke tun to duk inda kaga albarkar zahiri akwai albarka koye da take tunkarar zahiri amma saboda ba sani aka yi ba duk da baki da ya daga annabi malik radiyallahu anhu Allah ya saka masa alheri ya rahmshe shi ya gaya mu wallahi tallahi ne yake gaya wa kan akan irin wannan abu na awon gyaɗa yanzu an awon shekara din nan ya huce ka na ranar awon gyaɗa din nan kusan kaman abin ya huce ka yace duk shekara idan za a yi awon gyaɗa din nan ya tafi zai tafi kaula ya je ya kai wa shewa hadiya ya nemo albarka da addu'a wajen shehu ya zo a yi awon gyaɗa. Ita wata shekara da ya je shehu ya canza al'ada ga abu ya gaya shehu ga shi ga kaza kaza kaza sai shehu ya ki sallamo shi ko magana sallama ma shehu ba haka har ya zamanto shaura kwana biyu a yi awar gida shehu ya sallame shi a shehu ya sallame shi da kansa ya ce to ina akwai abin da Allah ya nuna wa shehu wanda dai ba ni a cikin awon gida duk da baki sai da kashe gari aka yi sallah asuba wanda daga wannan sallah asuba sai kuma wani kashe gari da rana awon ce an fitar da sallah asuba an gama la'azumi su ana ya shirin rikin ce na alaƙa abdurrahman ce ba rana ga ya shirin su a ta da sallah ta kwace na yi ma'aikata tabi na yi ma'aikata in ka ga haya to shi kan na fito da aka kaya da gudu na ɗan mota na yau da kan na zo da kan na nemi jirgin da zai zo ko Ghana ko jirgin da zai zo kasar ko wanda zai zo Nigeria aka ce ai ba jirgi satin nan ma ba jirgi ba gaba ɗaya satin nan ma ba jirgi gaba ɗaya sanin da ne ba jirgi gaba ɗaya na ce ina son ko ƙaramin jirgi ne in shata sa gaba ɗaya sai ce wallahi ba jirgi gaba ɗaya in ce na zo na iya ko ina ta tunanin ya za a yi bari zai in koma sai na ji ƙarar wani jirgi ya sauka sai na koma ofis ɗin shugaban yasa sai na ce masa na ji wani jirgi ya sauka to Allah ku gaya masa in inda zai yi hanya ta ce da ita ina cikin magana sai ga kyaftin ɗin jirgi na shigo da takardunsa za a samu sai mu ce ci ka ga mai jirgin nan Allah na ga jirgi ya sauka ni ina so Nigeria zan je zan je to Allah inda za ku sai ce wannan jirgin na makamai ne wata jirgin na makamai yanzu mun tashi nan za mu sauka Liberia daga Liberia za mu sauka Kano daga Kano kuma za mu ce Kano za ni ko nawa kake zama ba kai ce kai in za ka iya zama cikin makamai ba na neman ko kwabo ɗin ba ba ruwa na ita wallahi zan zauna zan zauna ya nuna mai kuɗi ya irin wannan ta sojoji da kaza ya zauna aka sauka Liberia suka gama shan ban su kaza kaza yake ta so ya sauka Kano ya shigo ya ce na shigo gida da yamma ne wanka ne komai na ɗan mota ta kuka wayi gari da kowa a can jogen nan da Allah aujara aujara eh aujara da ana kan kan aujara ake ita muka wayi gari a aujara ni da kowa ita Allah ko da ma shehi ya to aga abu to muhim dai alhamdulillah dukkanin muna da izinin ta baki da shehu radiyallahu ta'ala anhu wannan abubuwa ne masu albarka kowane abu da kaga ajiye ina kai da yi kuma karatu ne a kan manya duk suka tawa a kansa to wannan ba su nan kwarai da gaske kama ta rabbi anzilni mudalla mubaraka wa anta khairul munzilin amma mutum da zai iya wa ya karanta ka in ma ba zai iya ba ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma Allah ta ta kowace addu'a tana cikin wannan mutum ba zai iya waɗannan dinda masa aka faɗa ba. To, Inna fi zalika la ayat inna fi zalika a cikin almasuri a cikin wannan abu da aka ambata na daga kissa ne min amru nuhi na daga labarin annabi nuhu alaihi salatu wa salam wa safinat da labarin jirgin ruwansa wa ilahi kufari da halakar da kafirai da tsayar da nuhu wallahi da ayatin wallahi akwai da lalacin shiryawa ala kudratin lahi al-sa'i kan Allah tabaraka wa ta'ala wa in kunna la mubtali wa in kunna wa in sha'anin yanda yake wa in sha'anin yanda yake kunna la mubtali mun kasance fa masu jarraba masu jarraba fa sai mun jarraba fa yana daga cikin jarraban nan ta muktabiri da mu masu jarrabawa ne muka jarrabu kauma nuhi mutanen annabi nuhu bi irsalihi ilayhim da aika nuhu zuwa gare sai dai ba su jarrabawa ba sai dai yan mu'minai da suka fi jarrabawa wani lamarin Allah sai hakuri jarrabawa ne kuma jarrabawa nan ba wai sai ka yi laifi ba duk gaba ke da haka bayan Allah suke kankan da kai ga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala dan kai zama jarrabawa ne in arziki Allah ya ba mutum to shi ma wai jarrabawa ne in ya gode shi kenan ya ci jarrabawa in talauci Allah ya ba mutum wani ma fa jarrabawa ne to in ya hakuri ya fi jarrabawa shehu ya ce turaki turaki him ya rabbi bi shukr to Allah ka hawar da mu da godiya tun da ji jarrabawa ne abubuwa to Allah jarrabawa sai Allah kuma ka ba mu ikon godewa Allah Abdullahi bin Abbas ya faɗa ko Allah ka jarraba mu da dadi kuma ka ba mu ikon godewa barka Allah sallallahu alaihi wasallam to ثم أنشأنا من بعدهم قرنا in كريم ba a sha'ana sannan muka fara da min ba'adihi bayan mutanen annabi ruhu mun halakar da su mun tsayar da annabi ruhu annabi ruhu alaihi salatu wassalam sai muka fara da karna kauma wa'ansu jama'a kuma akari da wa'ansu hum hum adu su ne adawa
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره to bayan annabi ruhu kuma farkon jama'a da ta faru kuma aka fara da adawa ko fa arsalna fihim rasula muka aika ma'aika cikin adawa ko minhum daga cikin su shine hud shine annabi hud alaihi salatu wassalam shi ma annabi hud ga abin da ya gaya masa an ubudullah ku bauta wa Allah ma da kun min ilahi dai ku ku da wani ubangiji ba Allah ba أفلا yanzu تتقون ba za ku ji tsoron ka kaba hu asbuku ba Allah ba da autuhu da awatuhu duk kiran annabawa wahidu wahidatu guda ɗaya ne iri ɗaya ne abinda Anubu ya faɗa shi Hudu ya faɗa shi Salihu ya faɗa shi har zuwa na ƙarshen su Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma shi ya faɗa to kiran annabawa duk guda ɗaya guda ɗaya ne hali haza sabida haka man kazzaba bi wahidi duk wanda ya karyata guda ɗaya a cikin su fa kazzaba bil jami'i ya karyata duka baki ɗaya da haka la nu fariqu baina ahadin min rusul ko duk kun kai imani da su saboda dan ka ce kana son annabi Isa ba ka son annabi Muhammad duk ba ka son su dan ka ce kana son annabi Musa ba ka son annabi Isa ba ka son annabi Muhammad duk ba ka ba ka dan ka mu gode Allah mu ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya mana shaida har su mana shaida duk muna son su duk ga baki da kuma so na zuci ga baki daya to وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون وقال الذين وقال الملأ sai jama'a manyan jama'a kuma na za- na su wato ahu- adawa din ko wa- wanda Allah ya aiki annabi Nuhu da a cikin su sai suka ce wa qala malauku min qaumi allazina kafaru wa inda suka kafirci wa kasabu bi liqa'i akhirati suka qaryata da haduwar lahira bil masir ila cewa ba za a je lahira ba su ne kafirai ko wa atrafna kuma muka buɗa musu wal halu halin Allah ta cewa ubangiji al'amahu ya buɗa musu fil hayati dunya ana rayuwar duniya sai suka ce ma hala bude din nan ba kowa bane illa basharun muslimin dan adam ne irin ku ya akulu min ma ta kuli yana cin abin da kuke ci waya sharabu min ma ta sharabuna yana shan abin da kuke sha to kai na zai ce shi annabi ne ku kuma yanzu zai ku an aiko shi wajen ku هذا ليس بنبي وانا بقى النبي بني انما هو انسان dan adam ne mishi mishi na irin mu fakat irin mu to yanda kiran annabawan iri ɗaya ne haka rigimar su ma masu yaki da annaba su iri ɗaya ce yadda aka gaya wa nuhu haka aka gaya wa salihu haka aka gaya wa hudin haka aka gaya wa muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam a Allah yake mamaki da akwai mamaki aka wasau bi wasu kafiran nan wasu ceceniya ne suke yin sai ga abin da muka faɗa kuma na bayan kuka zo ku faɗa to mun gode Allah su ma min kirarin magadan su haka suke haka aka gaya wa kowane bawan Allah tun daga sahabban har tabi'a kuma tashin kiyama kai ma haka za a gaya ma to sai kai hakuri tun daga ban abin da ya ba wai daga kanka aka fara ba kowa a gaya masa gwara ma ikon Allah gwara ma kafura Allah adali ne ka dai ji abin da suke cewa ya za ku mutumin da yake ci yake sha irin har akwai ladabi a ciki yake duk in ka cin ka sha sai ka ka sayar da shi a mu ne da yake ba mu da ladabi ato mai kashi kamar ato mai kashi ka rashin ladabi gara ma maganganun kafiran da suka faɗa kamar su ma su zai gane kashin amma dai ba su faɗa ba Allah kuma adali amma zai amma yadda yake ba a ladabi ba a gyara baki ba a kaza kaza bukatu mai kashin za ka fito in ba ka bukatu mai kashin sai kato mai wa za ka ci duk mutum ya ta abinci ba mala'ika ba ne mala'iku ma abin da ba sa kashi da ba sa cin abinci duka baki daya ko don mutum ya ta abinci kuma dole da ya je ya zubar da shi ko na amfani ya bi jiki wanda ba shi da amfani kuma ya ni'ima ce ta Allah kashin da ka faɗa ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala to kuma duk lamarin Allah in aka ce za a fita haka to mutum ba zai amfani da komai ba jibi dai adamu din nan tabo mai wari masnunin ne ne ilmin masnunin tabo mai wari haka aka tattaka aka fa'a ga baki aka yi adamu din ga baki ko bayan kashi mutum sai ya soma da kara kuma balaga mai kan warin na a cikinsa dama da tabo mai wari aka aka yi shi amma kuma duk da tabo mai wari ne Allah shi kalifa amma me Allah ya zuwa da Allah ce na zuba rai na wannan wannan faktu fi sai za su waitu wannan faktu fi min ruhi haka kula ustaji to yanzu hadaran Allah ne kalifan Allah ne gashi na to ko su mala'iku abin da ya dan ba su wani gida ce kalifan Allah ya zama da irin su masu haske masu fuka kai masu kaza kaza a'a duk ba haka ne lamarin Allah ba ai ko mu za a gane ce suna ta ka kula kan ta kuta ka kula kan ta mushi ne ka ko ba sai ko aljani ya shiga cikin su to ba duk ma malaika ma a dukkan mai kora da wani ai malaiku ne ma suka shigo duk da baki da to ga rawanin Allah tabaraka wa ta'ala raba kenan ko to suka ce duk ba mutum ne ci ne cin abinci irin wai sharabu bi ma tashrabu na kuna shan yana shan abin da kuke sha hada ne da dinabi wannan ba annabi bane inna ma huwa insanu musulun nafaka dan haka ne irin mu kawai wala in ka wala in ta'atum basharan mislakum
to wallahi bari mun ya muku mun ya muku gargadi wala in wala in ata'atum basharan mislakum wala in wala in ata'atum warshi ko wala yin al'adu basharar mutum wallahi kuka faɗa adan irin ku me kuka zama ke nan inna humu idan la kasirun wannan mata ba ba ma hauka ji wanda zai faɗa adan irin sa yau ne ba aljani ne kuka fi ko mai kai goma ko mai gara ai ai kuka faɗa adan irin sa ai ka ta ne yau kuma ga wani mala'ika wanda ka san ya fi ka kari amma kila wannan adan ma ka fi shi kari ka fi shi ma ka fi ka kala kala idan kun idan ai idan a'atumu idan idan amma al'atu idan kuka bi dan ana irin kudin nan da kasiruna ai magabu magabuna an yi muku kamunga ai kun tare kamunga a tare ka dan kauye ka ka zo tsayayyan abu abin da ake tsayawa naira goma abu ga ma shi a naira ɗari idan ne an ma ga gabunu ka ma kamunga kwarai da gaske to to in lalle kuka bi dan adam irin ku to lalle kuma kun zama irin wa'annan duka baki da ko idan kuka bi su ya kuna masbu'a irin nuhu din ya zama shine abun bi wa antum atba'an kuna mabiya to lalle kan kun tabe kenan aya idu kumu annakum idza mittum wa kun wa kuntum turaban wa idza maninnakum mukrajun
aya ita ku to kamar da ake musu kamar ko mutanen sun gaya musu ai ba mu bi shi ne saboda dan adam ba saboda wannan abubuwa da yake daga kiyama azaban lahira a rayuwar duniya aljanna kaza kaza ai ya dace a bi shi yanzu ku abi a yi ku abin da alƙawar ta muku Allah kuma idza mici cewa kun kun mutu kun tun turaba kuka zama turbaya wa idza man da kasusuwa Allah kuma kura duniya ya ce wai za ku dawo da rai a fitar da ku yuwayi da kun ya dinga ba ku tsoro hudu shi hudu din nan Allah na ta yaba su kuma Allah zai taso da ku na tashi kama ba da lokaci ya yana hauka ne ya za a ce mutum ya zama ƙasa ya za a ce mutum ya zama kashirin da kuma a ce an taso shi ba ku da hankali ne diga baki ɗaya to haihata haihata lima tu'adun har abada wannan abu da Nuhu yake faɗa ba zai yiwu ba har abada wannan abu da Nuhu yake faɗa ba zai yiwu ba a haka a haka kai har abada ba ku da wannan a kai nisa a ce mutum ya zama ƙasa mutum ya zama rayuwar kashi wai kuma ya dawo yadda yake da ai haka ba ku da ya yi nisa haza la yumkin wannan ba zai yiwu ba limatu azuna da abin da ake alƙawarta muku min al-ikhlasi na daga fita min al-qubur daga kaburbura إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا wasu ma za su yi wa'azi kare ne ba shi ani sai ce zai yi wa'azi ko inna Allah ya yi wa'azi da hujjoji da kuma shi ma shi ani sai ya haɗa wautarsa da komai ya ce sai dai kuma wala ta'rifan nahum fi lahanil qawli Allah ya ce za ka gane ta a cikin wato lahanin magana da ya faɗa za ka ce kai a ga shi ma yanzu za su wa'azi in hiya illa hayatuna bari ku gaya mu ba komai sai dai rayuwar mu ta nan duniya in hiya illa hayatuna duniya ba wata rayuwa sai dai rayuwar da kuka gani alba'asu huwa alhayatu rayuwar rayuwar nan ta duniya ce kawai fi duniya fakat ana na mutu in muka gama rayuwar mu sai mu mutu na hannu mu wani hayati Allah ya tsaya mu biya abna ina cikin ƴaƴanmu ba Allah ya mu cikin ƴaƴanmu kuna jira wata lahira a'a mu ma an raya iyayenmu ko an raya kakanninmu mu ma muka mutu a raya yayanmu mu ma yayanmu suka mutu a raya jikokinmu mu ma yan nasaki ko ai akwai waɗansu masu tafiya akan wannan cewa idan mutum ya mutu to yanzu ransa ya shiga wajen wani ya shiga wajen wani wannan aƙida banza ce Allah ya fi ƙarfin a iya haka ransa yana nan inda yake duka fasidar ba a ce mukami yanzu kuma ya mutu Allah ya naɗa wannan wannan mai sauki ne amma a ce ran wani yanzu ran wani da su akwai kafa da yawa na duniya a gare yanzu in wannan ya mutu sosai a ce to yanzu ransa ne ya dawo cikin wannan ne Allah ne sauki ne irin kokarinsa irin iyawarsa da Allah ya ba wanci shi ma na bari duk zarra sunan Allah ne baya ta jali a kansa kowace zama akwai sunan Allah guda ɗaya a kanta. Na haka ne kuma ita inuwar wannan sunan ce, wannan sunan ne. In Allah a zarra sunaye guda biyu kamar ba Allah ba ke nan. Idan shi da iko ke nan duka ba shi Duk kowace zarra duka ba shi Kowace da akwai abin da Allah za ka gani ko yana aiki irin na wata sai har kuma Allah ya bambanta wani abu. Ko ɗaya wancan ƙwarewa ne ko ba ce ya so ya gaba da wata sai dai wani ciwon zan ya fi shi ƙwarewa. ko ko ya fishe kaza kaza to wannan duk ka ji akidar mutanen annabi Hud a rayuwar mu da ita wannan to in mun mutu inda dai an ce za a tashi ma'anar tashi sai mu tashi a cikin ƴaƴanmu su ma su tashi a cikin jikokin su su ma su tashi a cikin jikokin ba ba wai an ce wata lafiya duka baki da za a tashi ba wa ma nahnu bi mabusi ba za ka wa ma nahnu ko bi mabusi na mu ba za a tashi ma a lahira ba amma mauta amma a ce wani mutum ya mutu har an bude shi a kabari ya tsitsige ba za yi fasu na ba a tashe su wannan har za a yi mu wannan shi ne kudurcewar su in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadhiba kai ya ruɗe ku in huwa duhu ba hudu ba kowa ba ne illa rajulu sai mutum ne da iftara ala allahi kaza kai ya yi kago wa Allah Allah bai faɗi wannan ba to wa ma nahnu lahu bi mu'minin kuma ko kun yi imani da shi ba ku je mu wallahi ba za mu yi imani da shi ba musaddiqin mu za mu gaskata da shi wa bil ba'd a ce wai za a tashe mu ba'd al maut bayan mutuwa ba za mu yarda da wannan ba ana ga din sunni bima kazzabun da Allah mun ce ubangiji ya rabbi ya ubangiji ku sun nike magani da makan da kullu da amsa kan kariya ta da alaihi ta annabi nuhu ya addu'a kan su ana amma qalilin la yusbihunna nadimin Allah ya to kai hakuri amma kalilin nan an kaɗan nan lokaci an kaɗan da yake wannan za su waye gari na dinina suna masu nadama amma kalilu amma nan an kusa ni na zaman nan daga zamani yusiru na nadina za su zama suna masu nadama ala kuburin absaka su su wata kabili da kayyata wasu an halaka su kenan فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء irin nan ba a kasu mutum ya hatu sai tsawa ta same su a ko kuma sai tsawa ta same su bin haƙƙi da gaskiya azaba sai hatun azabi tsawar azaba wani halaki da halakarwa sai su same su bin haƙƙi da gaskiya sun cancanta ne ba wai zalunci aka yi musu wanda Allah inni haramtu zulma ala nafsi hadisi ya zo Allah da kansa yake cewa ni kaina na haramta zalunci a kaina kuma na sanya tsakaninku a haramu to sun cancanta ne a halakar da su ba ma su sai suka mutu duk gaba gida wanda Allah sai muka sanya su kusa an tarkace ga sunan haka na ta mun yi watsi da su duk gaba gida kan misilin kusari kai ka ce burtaci din nan nafsun ya fi su wato karmani a fare gona a yanyanke amfanin duk gaba ɗaya kafin a haɗe karan a ɗaure su nan daga gonar nan ta ta ta ta ga ta nan bari a ce shanu su shiga su ci abinci su tattaka na taka su gashi ta hasu mako ne haka Allah ya ce ko to su ma haka muka mai da su فبعدا لقوم ظالمين nesa daga rahama ga mutane azzalimai a shine almukarrijin masu karyatawa ثم أنشأنا من بعدهم قرونا كريم bayan kuma mutanen hudu suna adawa ko أشأنا تلك فعلت من بعدهم ما ينصحون أقواما جمعوهم آخرين وأنسوا ما تسبق من أمتي نجلها wata rai ba za ta riga wato mutuwa kafin lokacin ta ba wata rai ba za ta riga wato mutuwa kafin ranta ba ko wa ma yasta ake nuna
وما wani يستغفرون wata rai in lokacin rasuwar ta yi ba za a jinkinta mata ba to wannan shine ka'ida wata rai ba za ta mutu ba kafin lokacin ta wata rai in lo- ajalin ta yi zo ba za a jinkinta mata ba wannan shine ka'ida to amma kuma hadisi ya gaggaya mana wani abubuwa da in mutum ya je Allah ya ƙara masa rayuwa hadisi ya faɗi wani abubuwa yana da sada zumunta yana daga duk wanda ya sada zumunta da Allah zai ƙara masa rayuwa duk wanda ya reni maraya Allah zai ƙara masa rayuwa abubuwa na ƙara rayuwa an ka duba hadisai duk da baki da ba kare su wannan aya ba duk da baki da akwai babban littafin a wajen Allah kitabun makaluka ko wancan littafin a wajen Allah shi da shi a cikinsa Allah ya rubuta shi wannan babban littafi na wajen Allah muburani ne abin da yake cikinsa ko me kai ba zai canja ba ko me wannan kuma yana wajen Allah tabaraka ko me kai ba abin da zai canja shi wannan kenan to akwai kuma wannan lafin abu wannan kuma wanda daga wancan aka kitabun makanun wancan aka kawo aka zuba a launin mahfuz din nan wannan launin mahfuz din mala'iku za su iya gani bayan Allah za su iya gani, annaba za su iya gani, za su iya kakar su ga abin da yake a cikin mutum a galan mai mahbus sai sun na ya ga abin da yake ciki, Allah zai iya nuna musu. To shi kuma a can wajen Allah Allah ta wara mata ya rubuta za ka yi shekara ɗari, amma a nan lamun mahbus sai Allah ya rubuta hamsin. Can shi ne yanke nan kuma haka Allah ya ikonsa ya rubuta. To, hamsin ɗin nan za ka yi shekara hamsin amma Allah ya kaddara ga ga wata hamsin can ka iya yin ɗari ɗari ne shi ne gejin ka amma yanzu abin da Allah ya rubuta ma a wannan takarda na hannunka cewa hamsin za ka yi. to mala'iku ma hamsin suka gani kai ma hamsin ka gani to in Allah ya buɗa ma kai wani aikin alheri ga wani aikin alheri kuma Allah ya goye shi a gaibinsa idan kai wani aikin alheri sai Allah ya tashi ya shafa wannan sai ya rubuta na ɗari din na wanda yake cikin lafin mafuzi haka wannan shi yake faruwa da yawa akwai abubuwan da za a ce mutum ya yi har an rubutu a tazo masa amma Allah ya ɗauke kaza kaza wanda yake cikin lafin mafuzi dama dai a can ilimin Allah kaza a nan lafin mafuzi Iblis shi ne shugaban bayan Allah na zamaninsa shi ne shugaban mala'iku shi ne amma a can wancan kitabul bakar sunansa azaziri kuma tabbatse ne da kaza kaza ba ba wanda ya san wancan da aka mala'iku suke tafaɗe da wannan haka mala'iku suke tafaɗe da wannan amma ga wani abu Allah ya boye idan ya ga ya girman kai da ibadan nan da yake yi da ibadan nan da yake yi to shikenan wannan littafin zai riga a gare shi yanzu da iblis ya girman kai aka tashi shi daga wannan abu da mala'iku suka sani da kowa da kowa to wannan shine abun tsoro duk da baki da amma wancan wannan cikin littafi gaibu ne ba wanda ya sani da haka mutum ya ta addu'a Allah ya karu da bala'i Allah ya kauda ka to kuma ikon Allah har wancan din ma wa'ansu hadisan sun zo wa'ansu ayyuka sun kai wa'ansu addu'a an kai Allah zai kautar da hukumar mumbarima hukunci da ya riga ya yanke shi ba yadda za a yi canza kuma sai Allah ya canza ne ya bullahu ma ya sha'u wai sarki shi ne Allah ba wani abu da haka iyakance shi ka ce dole sai haka wato yanzu kai ma hukunci kenan a shi Allah tabaraka wa ta'ala amma duk wai wannan abu da ba a yi wa Allah hukunci duk a cikin alheri Allah ya fi canja a cikin wa'adu la wa'idi a cikin alheri Allah yake canja ba a cikin narko ba ba wani wanda yake cikin alheri Allah ya yi ma alƙawarin dan aljanna ne kaza to Allah zai canja masa A'a, galibi Allah ya fi canja kafirai su dawo musulunci Allah ya fi canja kafirai sai dai in sarautar ta motsa to wannan ku ba shi da yawa duk da baki da wannan ba to kuma wannan burgewa ce kai ne baban ka yi ma alƙawari dan lafi ya zane san da kai wanda shi da wani ya zo da bashi abu ya ce na hakura shi da a kai ya saba alƙawari amma kai ya bar wannan saba alƙawari ai ba za a yi dalil wannan saba alƙawari ai ba za a yi dalil sama duk da baki da ya saba alƙawari duk da baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kun yi alƙawari ba za ku yi abu ba idan kuma bayin nan ya fi alheri to ku yi kafara ku yi ku yi abu ya ji duka duka baki daya in aka ga ya ji to kaga yanzu ba wata jama'a da za ta riga ta mutu kafin lokacinta kuma wannan ne wannan magana magana ce ga kai annabin kaka ji da rigawa sai an halakar da jama'a har in ba a halakar da su ba kamar abin da ya faru ga annabi Yunus alaihi salatu wassalam ya kafta haka kai ma da Allah ya tsora ma wani mai kai ta addu'a dai Allah ya kiyaye dai ka zaka zaka yi ta addu'a ka amma kan ka take ne Allah gaggawa sai ya halakar da shi lokaci da lokaci shi Allah zai gaggawa tabaraka wa ta'ala dan bai gudu gaggawa ana yi ne da kauji kar ka mutu kai ba karama ba ko kan wancan ya mutu ba karama ba dai a yau ya tsere ma ko in wai ba lahira in ka mutu ya tsere ma in kai ka mutu kai ka ka tsere ina ga wannan a wajen Allah duk gaba ki da mu a kama ma in ya mutu ba yanzu aka haɗu jibrin amma in ya mutu ba da duniya da lahira duk ɗaya ne wajen Allah ya kama wanda ya tsira Allah zai ɗaure ka da jijiyar kama daga mutum yana ihu kai za ka dawo ga wani abu likita amma shi ya san bala'in da yake ji a cikin zuciyarsa Allah Allah ya mana da ya barka annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah da Allah da iko ne to ثم أرسلنا رسلنا تتري
ثم أرسلنا رسلنا تتري ثم أرسلنا رسلنا sannan muka aiko ma'aikanmu ta tara a jere ma wannan yana bin wannan yanzu Allah tabaraka ta gaya ma tun farkon zamani har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muka dinga aiko ma'aikan idan wannan ya zo ya gama sakonsa wa'anda suka yi imani da shi sun tsira wa'anda suka mu'adu da shi su halaka wani ya zo ta kuma maimaituwa wani ya zo ta kuma maimaituwa ba haka muke zo amma kuma haka abu yake faruwa har kuma zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da yake annabi rahama ne irin dai Allah ya aiko wannan azaba su mata halakar da mutanen sa Allah ba zai wannan ba amma kuma wani abu ya same su su a kansu Allah ya jefa musu kutuntunu su kafuran makan da suke neman azaba azaba ta zo musu ranar badar an kashe saba'in an kashe saba'in an ɗaure saba'in haka kuma ya kuwa ta gaba da yayan suka yi imani to haka za a tafi zamanin annabi duk da ita ce azaba gaba ɗaya ta duniya gaba ke ya amma tun daga Allah ya tsauri haka ba ta kuma faruwa sai dai wani waje azaba ta samu wani waje ba su ji ba wani waje kuma su ta taimakawa wani da abin da yake faruwa inda ina haka azaba ce a yi wani waje ga duniya nan tana irin abin da ya faru tsunami azaba ce a wani waje amma wani waje ma su taimaka musu katrina azaba ce a wani waje wani waje amma a ce abu ya game duniya duk gaba ki Allah ba zai yi wannan ba duka baki daya to wannan wannan ke lallai ga kona suna ta zo ta yi abubuwa amma duk da haka kona Allah ya tsere su ba su kama ba ko kaza sun bare kansu a gida duka amma sai a ce an halaka duka baki da al'umma wannan duniya ta kare duka baki ɗaya ke ko kuma ka ce sai Allah ya gamshe wani wannan fitina da Isra'ila zai a ce sai Allah ya gamshe ka gaba ki daya da nawa babu kan Allah da shi da haka ba duka baki daya aka je za a tafi in kun yi kokari kun ba ci yancin kanku ko kai kokari ba aka ba tafi a shi kuma Allah a cikin ikon sa wata rana za mugun sada jin nasu ya afka musu a kansu haka muke kauna daga Allah shi ke nan su ta halaka kansu da kansu ba haka muka aiko ma'aikan mu ta tare a jajjeren abi mabiya juna muta tabi'i na masu bin juna ko bai da kullum sunaini zamanin tsawirin tsakanin kowa ina annab ma'aika guda biyu akwai zamani mai tsaho wannan zamanin tsakanin wannan ma'aiki da wannan ma'aiki wannan zamanin ƙarshe ake cewa zamanin fatara duk wanda ya mutu a wannan zamani Allah bai kama shi dan bai aika ma kowa ba saboda Allah zai suka kafa ma hujja dan bai aika ma kowa ba wannan aka yi zo a shari'a Allah ya ce wa ma kunna mu'azzina hatta na qasa rasula ba na azaba kai ma'aika ma'aika duk gaba ki da wannan yana daga cikin duk wanda zai rawaito a wani karatu na zancen ko ma'aifan manzo Allah ko karatu duk wannan shirye ne ƙarya ne ajewa makiya ne waye annabin su waye annabin su a zamanin su babu annabi Khalidu ko ko annabi Isa alaihi salatu tsakanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari biyar ko ko ran shekara ɗari biyar haka ake faɗi wannan shekara ɗari biyar duk zamanin fatara a kuma zamanin shirya daga Allah za ka samu wasu mutane a wannan zamanin mutanen kirki ne kamar hakimin dari a jahiliya yake jahili ne amma ko mutumin kirki ga alheri ga kyauta manzo Allah sallallahu alaihi na gan shi a aljanna shi kadai al'umma za ka samu wani kuma shekani ne a wannan zamanin duk da wake da kamar imrul qais manzo Allah na gan shi a wata shekara da tutai kan sama duk da wake da haka za ka ga ko dai da annabi ko babu ko da wani mai jagora mai jan hannu ko babu ko ta kokari ka iya karfin ka lo mutumin ki to ko wani mai jan hannu ya zo shi kenan tsara ma kawai amfani da ku wasu kuma musamman makarim al-akalaki manzon Allah an haiko ne zan cika ka wannan da ma ko an ci a wannan musu da ni na zo in cika su ne duka baki da to kaza na Allah ko da annabi ko babu ko da mai jagora ko mu zama na Allah sai Allah ya haɗa ka da wani jagora shi kenan ku ci gaba da da tafiya amma wanda shi kanci ko da jagoran ko da annabi za a ba sai rikici ya kawo to haka muka dinga aiko annabawa mu ko da kare a jajjere كلما جاء أمة رسولها
to كذبوا duk dai waɗannan ma'aika da suka zo din nan kullama da ummatar rasuluha duk lokacin da wata al'umma annan ma'aikin ta yazo mata kazzabu sai sun karyata shi karyata shi suke yi to فأتبعنا بعدهم بعدا to mu ma kuma sai muka dinga biyawa in waɗannan suka karyata annabi su ma'alaka su waɗannan yazo kuma su ma wanda suka karyata mu ma sai muka dinga biyan musu da hukuma su dinga baki da su ma aka suka gada mu ma aka muka gada cikin aikatawa mu فأتبعنا تلك اليد بعضهم بعض بعض بعض بعض في الحلاج cikin halakar da su وجعلناهم أحاديث kuka sani ya suka zama hira ko ga shi suna ta hira su kuma Allah ya halakar da adawa Allah ya halakar da samuwa duk kuma sun zama hira kuma duk gaba ne kamar ma ba a yi ba amma kuma an yi to فبعدا لقوم لا يؤمنون nesa daga rahaman mu ga mutanen da ba su yi imani ba ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون tafiya ce tafiya tafiya ce tafiya kamar Allah yana ba mu labarin abin da aka kuma tun daga farko har ƙarshe har abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har kuma ƙarshen duniya sun arsalna Musa har kuma zamanin annabi Musa ya zo sai muka aika annabi Musa ba a da kafirin min al-anbiya bayan jilli na daga annabawa arsalallahu Musa alaihi salatu wasallam sai Allah ya aiko Musa aminta Allah ya tabbata a gare shi wa akahu da dan uwansa Harun shine Harun ma'ahu tare da shi bi ayatin bi ayatina بآياتنا وسلطان مبين da aiko Musa da mu'ujizozin wajen guda tara yana daga cikin su mashudiya in ya jefar da sanda sai ta zama mucijiya in ya shigar da hannunsa hamma ta ya fitar da shi sai ta zama to fitila mai kashe ido duk ga baki da haske daji ga baki daya to muka aiko su da ayatuna da ayoyin mu mu'ujizozin wa sultanin da hujja mubinin mabayyane hujjati ita ce hujja bayyanatin mabayyaniya wa hiya yad shine hannu ya haske wal asa da sanda wa gairuhuma da wa'ansu su min al-ayatuna daga ayoyi إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين mun aiki wa'annan guda biyu da ila fir'auna zuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'ansa fa takwa musa suka girma kai an imani ga barin imani bi hada wannan ayi wa billahi da Allah ba su imani da Allah ba ba su imani da wa'annan ayoyi da suka rima suka ce masu hiri ne wa kanu qawman alina sun kasance mutane ne masu rinjaye ga bani Isra'ila da zulmin da zalunci mutane ne da aka ɗaukaka su suka take bani Isra'ila suka azabtar da su bani Isra'ila da zalunci ne to sai suka ƙi yin imani فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون Ma'an da fir'auna da jama'a sun suka ce a numinu yanzu ma a imani ai la numinu ba za mu yi imani ba ni basharai ne ga mutum biyu irin mu. ba za mu yi imani ga mutane ba mutum da ya zama da ya shiga uku jirgin kenan ba za mu yi imani ni basharai ne ga mutane irin mu ba guda biyu ni na irin mu ko wa qawmu ma lana adilu kuma mutanen su bayi mu ne ba isra ba bani isra'ila bane musa din nan da haruna to ba bayi bane yaushe bawa da zai ci da kirawo abu wannan daga cikin shan Abdullahi ke sa kowane nau'i ya kira nau'in kansa masu kuɗi su kirawo ƴan uwansu masu kuɗi cikin Allah sai su ku karɓa amma kai yanzu da kai kai za ka yi musu wa'azi sai su dinga ganin kamar ku kana son zakka ne ko sadaka ya ci to a to an kai wani ɗan wani abu a bashi sarakuna su zama na Allah a samu wanda suka zama malamai na Allah su kirawo ƴan uwansu sarakuna su kira ƴan uwansu sarakuna to sai sarakuna su karɓa yanzu da kai kai za a ce ɗan talakawa wa kai kai ka isa kai ɗan talakawa ne wannan zai gaba mata ma a samu wasu malamai bayan Allah su kira ƴan uwansu mata yanzu ke nan namijin ka dage kana cewa mata mata wa'azi idan dan baya ciki ne dan baya yin haila ne dan baya tuwo da kaza kaza don zai ga wata mace yan uwarsu mai ciki mai yin haila mai yin abinci ta ne musu wa'azi to sai su karba manoma dan uwansu manomi a samu wani bawan Allah ya je ya musu wa'azi to sai su karba a ranar da dan binni ya gaza wasu wa'azi dan binni ba shi da zai je yana da gona ne ya san wani aiki ne kaza kaza yana Allah ya bada don malam Sa'ad Alheri ya je ya gina wasu mutanen ƙauye makaranta a kai malami da kaza kaza da biyan shi kenan ruwa yana sauka duk makaranta ta wace ya zo ya mutu wa'azi ko ko a ba so ya hanko su ka zuka suka ce kai malam kai za mu kama mana abin da za mu ci ya ce a kirki ko yala ya mutu ya ce noma ita na kyale a rike makaranta sai an gama noma a zo abu kowanne nau'i sai aka to haka ka kowanne nau'i haka haka samu sojoji a samu malamai a cikin guda kuma dukkan Allah kaga a zamanin duk kuma haka ta faru yadda shi mutum ya tsara duk haka ake kai kaga an yi wannan tsari juyin mulki ba kuma ga inda aka yi sojoji za ka akwai malamin su akwai limamin su akwai mai musu a sai akai kaza kaza shi ma dai sojan ne dan uwansu akwai allura shi ma tana nan a cikin in haukan da shi ba ne ya burki je mu to ka ka gani da kowanne kowanne kowanne jama'a kowanne jama'a haka da a to sai ka ga nan da nan an karba amma kana wa'azin kana ka ka kana tare da dai ba ba ba ban da da da iya faɗan wannan ba to haka ka ji da auna yanzu Musa da Haruna da za su za su mana wa'azi wa qawmu huma la na'arij ba bayin mu bane duk mutanen da ake dan talaka ba ga ko mutanen su bayin mu ne na'an nakunu atba'a Musa mu manyan gari din nan shugabanni sai ka ku mu zama mabiyan annabi Musa min bani Isra'ila Musa da ya zo daga bani Isra'ila wa banu Isra'ila abiduna faqat bani Isra'ila kuma bayan mu ne bayan mu min abiduna ɗaya daga cikin bayan mu ya kuru rasul ya zama aiki la yumkin hala wannan ba zai yiwu ba fakazzabuhuma fa kanu min al-muhlakin fakazzabuhuma sai fir'auna da jama'a suka karya ta annabi Musa da Haruna fa kanu min al-muhlakin sai fir'auna da jama'a suka zamanto abin ababen halakarwa ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون ولكن حقيقة والله آتينا موسى الكتاب وما أن موسى التوراة التوراة لأنهم هم متعنا أن موسى من بني إسرائيل يحفظون ساشي به دشي من ضلالة أنا قبلتها وأوتيها أما أن موسى التوراة لم بعد هلاك فرعون بان الله هلكت فرعون وقومه لو تأنسى جملة واحدة على وقت جدا الله تبارك وتعالى هلكت سوء عليه في جنة وأنا بحر الكلثوم جنة daga sina annabi Musa ya tsallaka da su ya dan shiga gefen Saudiya da wajen yana da kuma ko Allah tura sun sabu shi yanzu duk sun samu wa'annan keken doki din nasu keken doki da su aka suka kali an samu su a ƙasa an samu wa'ansu daga cikin kasusuwan ma gawawwaki daga shi ba manyan Allah gashi nan Allah ya bashi a zai da jikan ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لكافر شوف الله يو زام خيرة كيدا تشينكا شوف فرعون ba abin da zai same shi kuma ma duk kuma a gaban tarihi da suna suna mamaki a ce duk waɗansu gawakin mutuwa da ya suna aje amma duk su lalace a na da su a shi kuma yana ba abin da ya same shi ne dai a ce kawai zamani ya bushe a cikin kashi yayi yayi kaza idan ka dinga ba shi Allah dai ta zai bashi har tashin su da rage zama aya sai dai tilin mutane in ji ubangiji ba sa imani ga ayoyin mu ba sa imani a sai ka ko wani karatu kuma ka yi yi a ta aya ne daga ka wa ina ka fiye min anasi an ayatina sai dai tilin da mutane daga ayoyin mu ba sa imani da shi Allah kare imani da ayoyin ka baka Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka kaita to annabi Musa bawan Allah annabi ne ka fitacce bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim ba mai girma irin na annabi Musa ya sha wuya daga wannan a shiga wannan bayan Allah halakar daga ana ko bata kare ba yanzu kuma aka ba shi shari'a da kuma kuma yanzu wajen bani Isra'ila su kansu taurin kansu ila ya na Fir'auna dan shi Fir'auna kafiri da ya ga azaba ma so ya imani an su ko duk sun ga wannan amma kuma ba abin da wasu annabi Isa alaihi salatu wassalam to وجعلنا بن مريم وأمه آية وجعلنا ابن مريم موسى عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام وامه da mahaifiyarsa ayatan su kansu mu'jiza ce aya ce su kansu inna Allah tabaraka wa ta'ala wajen mai girma daukaka ba aka Isa Allah ya ko annabi Isa ba da Musa bayan Musa wajen alahu huwa ummuhu Allah ya sanya annabi Isa da mahaifiyarsa ayatan ayoyi ne lan yakul ayatai ne Allah bai ce na sanya su ayatai ne ayoyi da ba a su ga bin duka ba aya ɗaya ce لأن الآية domin ayar biyu ma a cikin su wani da guda ɗaya ce iya wulada dubu min gairi fahali cewa a haife shi ba tare da uwa shi ne ma'ana ayar ɗin gaba ɗaya ita maryam ɗin wannan ɗin kuma shi ne mu'jizar a ce ga ta haihu ba tare da miji ba shi kuma ita ce zai mu'jizar isa ta ce an haife shi ba tare da uba ba alayhi salatu wa salam da kalma ce ta Allah tabaraka wa ta'ala وآويناهما إلى ربوة ذات قرير ومعين da annabi Isa alaihi salatu wasalam da haif mahaifiyarsa awai na mu sai muka taro su ila rubuwati zuwa jigawa makanin mushi ne mun tafi madaukaki kuma baitul maqdis kuma ka su baitul maqdis au dimishka ko ko dimishka au falastin ko falastin shi da ma falastin da aka haife shi na na nasiriya ta san nasu to kuma shi farkin da yake zamanin sa na daga ruma baunar ruma din da yake zamanin sa masu taurari suna gaya cewa za a haifi sarkin bani Isra'ila. Wannan sarkin bani Isra'ila idan an haife shi Allah zai tafiya da daular ta hannun duka baki da. To sarki ya ce a duba a gani wanda aka haife shi ma a kashe shi. Ga shi kuma an haifi annabi Isa. To wannan ya sa sai damar yanzu gaba ɗaya da shi Yusuf da yake tare da ita da ƙarin Musa gaba ɗaya suke wannan tafiya da kinso suke cewa tafiya mai tsarki suka je su misira su ina ne duk don gudun wannan to tafiyar nan mai tsarki ba da suka yi abubuwa na mu'jiza da yawa na annabi Isa din da karamar mahaifiyarsa su je ummu su je ta ita kanta ita kanta mahaifiyarsa karshe ta cikin walitaka sai da Maryam amsa Allah ya tabbata a gare ku tafiya mai nisa wato mu'jiza ta ta faru to wannan tafiya Allah tabaraka wa ta'ala yake mun kai su baitul maqdis daga baitul maqdis ma abin ya faru duka baki da suka yi sham abin ya ce zama sai da suka zo har misra gudun hijira sai da Allah ya halakar da wancan shugaban sannan suka koma gida dan Allah ya ga da ga so يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا shine waje madaukaki ko ko baitul maqdis shine baitul maqdis audi ne shi ko ko ne shi au falastin ko ko falastin da ka garali na tura su na kawo su wuri matabbaci wa madinin waje mai ruwa jarin mai gudana ɗahirin mai tsarki karamul gudun da idan tana suke ganin sa amma ma ki a hanyar ta ma akwai wuri a misira a hanyar ta ma akwai wuri a misira ruwan gishiri ne ba wannan ne din ba inda suke can sun kusa da teku wannan ruwan gishiri ne ga sai ka bari tana jin kishirwa ga annabi isa shi ma yana jin kishirwa ta rasa yadda za a to sani da kanka mutu ko abu haka ne ta zo ya safar Allah ne wani kare shi ba haka zo za ta kamfaci ruwan gishirin ta sha sai Allah ya kullo da ruwan daɗi a tsakiyar ruwan gishiri Allah ya kullo da suka riba suka har gobe rijiyar tana nan a nisa kuma a tsakiyar kogi a tsakiyar kogi me sana ta yi ta mai da ita rijiya duk da baki daya tsakiyar kogi sai ka yi ɗan tafiya kamar da nan ya zuba kici na da a cikin ruwan gishiri an zo da da da a rijiya a yi ita kuma ruwan daɗi kuma har yau ruwan yana nan duk wa'annan ruwa na annaba din nan ba inda zai je dama ruwa ne na gobe ga ruwan annabi Isma'ila na har yau muna sha zanzan duk da baki amma dai an kike rijiyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za mu shirka mu dai dabbobi ne mu rasa abin da za mu shirka da rijiya zai duk da baki da kuma shan da ne in dai duk wannan ƙa'idar ce zan zan ma da nake sha'a shirka ne ai ba Allah bane ba ko duk da baki da to malama ai kamar adani din din gashi da duk rijiyoyin manzo Allah wa isa a cikin su kaza kaza duk rijiyoyin annaba su rijiya annabi yakubu ko fili dinka amma mun tasallu annabi ayyuba ko wannan rijiya tana duk rijiyoyin suna nan duk ga iraki na rijiyar da sai na ne duka shan ruwa da ita duk suna nan duk dai sai muna muna annabi ne duk Allah ya kawo ya dudo ma su mara duk sun cike wai za a yi shirka za a yi shirka wani maganin abu to Allah ta wani wata ala ya gudanar su da ruwa na marmaro ruwa mai daɗi ga shi na ido tana gani in wannan rijiyar Allah yake magana har yau tana ga shi na ayyuka sun tsara haka suna nuna ta zuwa daga Isa annabi Isa umila fi bilad sham an haife shi a ƙasar sham في بلاد فلسطين أكثر فلسطين من قرية يقال لها ناصرة ناصرة أنا أكحي إيش ذاك أجتوا إيسا الناصر إيسا أن غير الناصر واتهموا مريم su Yahuda sun zargi sai da Maryam bil fahsha cewa zina ta yi gaba daya annabi Isa din nan wani irin aya Allah Yahudawa sun mulakanta sun mulakanta su har suke dan zina ne da sauran sun ɗauka sun ɗauka shi sun ce Allah ne wani ya mutum wa'yansu su mulakanta su mulakanta har su kai shi ƙarshen mulakanta wani su ɗaukaka su ɗauka har su kai shi ƙarshen ɗaukakawa duk gaba ɗaya to sai Allah tabaraka wa ta'ala suka zargi sai ga Maryam ko bil fahi bil fahi cewa zina kai ta haife shi ai to anna hala zawja da cewa ba ta da miji amma kuma ta haife shi wa tanni waladin ta zo da yaro wa kana fi baitul maqdis yana baitul ba wa kana fi baitul maqdis ayin akwai wani gidan ruwa a nan baitul maqdis yaquluna su mutanen baitul maqdis suna cewa laha ainun salwana ana ce mata ainun salwana sunan gidan ruwan kenan kamiti da zanzama kai ka ce zanzan ne a wajensu inda musulmi na yadda su yake a wajensu haka ya kamar zanzan a wajenmu to ko inda masu addini za ka suna da wani ruwa da suke tsarkakewa sai mai tsarka mai tsarki ne har yau da tsara suna da shi indiya suna suna da shi gashi nan kogi ne da ke ga nan sai su sun arka cikin sa bala'i ya same su duk gaba ɗaya mu ma gashi nan muna da shi na zanzan kuma Allah ya za ka duk ruwan da aka yi karatun Qur'ani ko ruwan da aka yi sa wajen zikiri ko ruwa sai ka shi ma din ne ya dawo wani bawan Allah ne ya zo zauna kusa da shi ko wani bawan Allah ne ya zo ya sakuta gari da shi kan bodiyo da sama garaga ce da ita da komai ana kula da ita da duk gaba ke kowa ne sai ya sha da duk gaba ke to in bawan Allah ya zo sha sai rijiya ta samu darajar bawan Allah ko kogin ya samu darajar bawan Allah ko kaza ya samu darajar bawan Allah to haka wannan ruwa yake a baitul maqdis ko to kamar zaba a wajen mu kana izzatu bi mashaqqi yana daga karama wannan ruwa na baitul maqdis idan aka zargi mutum da zina wasiqa ila al-ayl in aka kora shi aka to yace ƙarya ne ta to zai ka sha ruwan kai in gaskiya ne Allah zai kusa da kai in kuma ƙarya ne Allah zai tuna ka to in shariba minha in ya zo ya sha wannan ruwan wato kuma su sami ta tun zargin da aka yi masa gaskiya ce ya mutu bilhina a take an zai mutu sai ruwan ya zama man guba wai za ka na bari an kuma kubutacce ne za shi riba minal ma in ya sha ruwan nan tare da salima sai ya fito lafiya kalau shi ma wannan ruwan ajo yana nan amma kuma yanzu wannan abu ya ɓaci kila kuma ba wannan ba ne wancan din sai damar da ta yi ma addu'a ya kasa amma har yau da yau akwai wani kogi kuma da suna nan wani ruwa kuma suna nan suna girmama shi duk gaba ki ya ci to shi kai nan in kuma ba zargin da aka yi sai fito lafiya fasa kuma ya mata suka ci to in tana in tana so a gwada ta tafi a jiya suka zo da ita suka koro sai da mariya ala atanin akan jaka suka koro ta akan jaka idan hadi na aini zuwa wannan ruwa a shariban amincin Allah ya tabbata a gare ta ta sauka ta sha wa zaharar bala'atuha kuta ta bayyana ta fito lafiya kalau فطلب من الله تجي الدعاء دغ الله تبارك وتعالى اي غيرها تجي الله كفر درون كما ان هكا تعرف الله الله كفر درون ما هكا ما كفر ايماننا bayan Allah sai gaba kan ma kuma a kuma tuhuma wani ko Allah ya tona bayan sa asiri sai dai addu'a Allah ya kafar da ruwa ayu gayyara hadhihi al-ayi Allah ya kafar da wannan gidan ruwa ko allati tahdahu an-nisaa wanda take kunya ta mata tun daga ruwa ta هذا فمن الله ألا تستطيع امرأة كم وتمشي تقارب كميانتها بعد عبايتها بسبب هذه الآية التي دون الرواة ألا فقالت دون الرواة قتل من ذلك الوقت وأن الوقت إلى الآن حيا فقال أن المدرسة كما أرض شبه والنبل وكان مسكن مريم wajen zaman sai da Maryam wa Isa da Isa fokan jabal saman dutse da inda baitul maqdis nan wajen baitul maqdis jabalin zaitun da ake cewa wa mahalluhu ma ma'rufu bil masjid inda suka zauna yana nan sanan ne karkashin baitul maqdis din gogon nasu yana nan ana ce masa masallacin Marwan to to nan suka zauna ila al'ana wa mahalluha ma'rufu bil masjid sanan ne wajen da suka zauna a masallaci ila al'ana zuwa yanzu in ka je za su nuna ma wajen tarihi al'ada ana ce masa mihrabu zakariya wajen ibadar zakariya wa ala haqiqata ma'ana to wannan shine haqiqan ma'anar wa tini wa zaitun wa tufi sini wa hadha al-balad al-amin zaitun wajen annabi isa inda Allah ya haifa- ya ya aiko annabi isa tabaraka wa ta'ala wa duru sinina duru sinai kuma mahallin musa wajen annabi musa alaihi salatu wal baladu al amin gari amsacce kuma mahallin muhammadin sallallahu alaihi shine maka wajen annabi muhammad fi taurata ayatin akwai aya a cikin at-taura ja Allahu min turi sina Allah ya zo daga turi sina wa tsakanin zaituna ya zauna a zaitunu wata wajaha ila farana ya tafi kuma wajen zuwa wasu maka maka ita ce farana a cikin abubuwan su ya zo daga sina ya zauna a zaitunu ya tafi farana hadhihi al-ayat wannan aya fi tawassul na cikin at-taura aw fi injil ko injila da Allah min turi sina ila jabal zaitun wata wajaha ila farana wa halaka ma adalla wannan da cikin abin da ya halakar da su wannan ana cewa magana ce muta shabiha muna da irin su ga suna a cikin qur'ani sai da ake muta shabihi yadda ya dace da Allah ba yadda zahirin nan nasa yake faɗa ba wa ma'ana wazu amma ma'anar sa sarari yake salasatu mutum uku ne kalibobin Allah shi kenan abin da kalifa ya wace shi ne daga idan ka ji an ce ga kalifan malam wani to malam wani na ya rasu ko ga kalifan sarki wani to wajen sarki ya rasu ko an tuɓe shi ko ga kalifan kaza amma rabbul izzat tabaraka wa ta'ala shi hayyul la yamut raye ne ba zai mutu ba amma yana sanar da wannan tabaraka wa ta'ala kuma a kudurarsa ne ya kafa dan adam yace kalifan sa ne yanzu duk abin da ka aure sa saboda na Allah suna kafa shi kenan ba za ka iya ba kan annabi Musa da likita suna yana annabi Musa ya ji ciwon ciki ya je ya ga shi annabi Isa Musa bukata karama da babbodan Allah yake kaiwa. Zai ce, Ubangiji ciki na na biyu, Allah ta baraka ta ce, je ka samu bishiya kaza, ka mutsuka ta a ruwa ka sha, za ka wanke, sha Allah. Annabi Musa ya zo ya ɗau bishiya ya mutsuka ta a ruwa, ciki bai daina ciwo. Annabi Musa ya koma. Ubangiji ciki na bai daina ciwo, ka ce, ka ko wajen likitan bani Isra'ila ba ne. Ka je ka ce, na aiko ka, ya ba ka magani. nan musa zo wajen likita Allah ya aiko daga ya faɗi suna na likita ya kama wace kai ba kuka za ka yi ba magani za ka wani da aka aiko yake to ka je ka samu bishiya a kaza ya faɗi irin bishiyar nan da Allah ya faɗa ba zai abu zai saba ba yake ka je ka mutsuka ta alwa ka sha zai wanke insha Allah annan musa ya zo ɗau bishiyar mutsuka alwa yana sha ya wanke sai ya koma wajen gana ubangiji ne wannan ka gaya mun bishiyar na sha ban warke ba likitan bani isra'ila ya gaya mun bishiyar Allah ya ce dan ka san iko na ne a cikin likita shi sa ne ma haka kan duk abin da ya faru ka ce za ka bar likita ka taho waje na to rashin lafiya ta faru to sai ta wajen likita wajen waye je wajen Allah kudura Allah ce ana idan tsaro ne ta wajen masu tsaro wajen waye je wajen Allah kudura Allah ce ana idan arziki yake so ta kasuwa idan wajen waye je wajen Allah ya je kudura Allah ce ana duk dai kowane sunaye na Allah inna Allah ya yi الحمد لله wannan kenan to amma wai wani irin wannan gafiya inna allazina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi wa qaidi wannan kuma suna fara da kai ga Allah suke hannun Allah ne ka hannun su hannun kalifan Allah Muhammad Rasulullah amma ba wai shi ne Allah ba tabaraka wa ta'ala hannun kalifan Allah da kake ganin duk wanda aka hadisi ya ya zo idan mutum ya dinka ya za a gane wanne ne mai kowa ma kalimar Allah wa ta'ala kun kula fa alawar dukkan mu idan ya ga da Allah kalima Adam ya dawo din na da Allah kalima ta wa ta'ala kun kula fa alawar dukkan mu kalimomin Allah ne amma kuma akwai zan dariya na dade na daga annabawa da waliyai annabawa ga mu'jizarsa a zahiri an san kalifofin Allah ne amma waliyai ba abu ne a koyi amma hadisi ya faɗa yanzu aka san wajen nan man adali wajen faɗa azan to bil hadu to ya za ka san wajen nan shine wanda bayan farilla kuma ya jajjaji ko na fuloli iyakacinsa kuma yana yi farilla ta tsaya da kuma duk da haka kuma ya ɗebo wani su nafuloci nafuloci iya ƙarfin sa yana kowa irin nasa wani nafular ciyarwa wani nafular ibada a wajen wafarin khaira duk an yi bayanin wannan kowa iya ƙarfin sa to Allah ya ce duk wanda ya kama nafuloli yana yi iya ƙarfin sa din nan da shari'a da manzo Allah ya bada shawara sai in zama ina son in ji Allah idan na so shi sai in zama hannunsa da yake kama abu shi sai ya zama kafasa da yake tafiya zama jinsa zama ganinsa zama kaza kaza wannan girmamawa ne Allah ya yi masa TV akwai TV mai area iya gari kawai sai ta kama AIT ko ta kama ina ta kaza kaza akwai mai kebul kuma wata kebul din ya Afirka iya kaza akwai mai kebul duniya duk gaba daya wanda za ta kama duk duniya duk gaba daya to ina kuma wanda area hadaran Allah Allah ce ni zan zama hannunsa ta haka wannan hannu ya fi ƙarfin hankali ya rage ganin bayan Allah da aka sun na nafiloli na alheri aka yi musu kyakkyawan zato sun zama waliyar din nan ne sai ya ga mutum da kansa ya san dai wannan Allah kila ma ya fi nasa nawa ya fi nasa tsara masa ya shafa man kai saboda hazaran Allah shi ta shafa masa sai ya nemi albarkarsa haka kafafuwan sai ce zai taka min gida na dan ya albarka ko ya je ya kaza dan ya albarka haka kaza kaza kaza dan adam din ne ba ko ba amma kuma da azaran Allah ya yi wa isna ko Allah ya kwace shi akwai ruwaya kuntu huma sai in kwace shi ma duk gaba gida wannan girmamawa ne duk gaba gida yanzu wani shugaba ya yarda da wani in ya aiko shi yanzu sai ai na zo ba na aiko wani ba ai ne ba kuma ai ne na aiko wani wannan duk girmamawa ne kwarai da gaske wannan yana da wato abin da Allah ya faɗa ke nan ma'anar ta ke nan ma'ana kuwa bin ma'anar ta akwai take salatu su sun kula fa'in lahi guda mutum uku ne daga kalimomin Allah za su gona a wannan waje wahidin nazara bi duri sina ɗaya ya sauka duri sina shi ne annabi Musa wahidin bi jabal da zaitun ɗaya kuma annabi Isa wal akharu bi farana ɗaya kuma na ƙarshe a farana duwar wasu maka farana ita wa maka farana suna suna maka shi ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الرسل يا كما إكانا كلوا من الطيبات كجنا لقاء الحلالات حلال حلال كو المستلزات كجنا أبو يدعي كما إكانا ما نتوى دنا إكو كما إكا شكرا يدعي أجا إكا كورا غاري أنا ما تعوى أباكي با آآ آآ كجنا لقاء وأما مشاري أقوم في أيكي نكيو من فرض لنا لقاء فرلا ونفل لنا كلولي إني بما تعملون عليم عليم مخزي بما تعملون لأول لكي أيكا إن دي نفان أب أربو haɗar ɗinka ne ya baka, kasuwancinka ne, ko nemanka ne. Ka san dai hanya ce mai kyau, iya ƙarfinka, iya ta zamanin da ka zo ka tarar. Hanya ce mai kyau, ka bi shi kenan, ci abin da ka yi daɗi. Lokacin da ta yi na Usman, Rabi Allah ta'ala an ya hau gulki. Ka san da shugaba dole ya samu yan adawa, wani kuma ya ɗan taɓa musu wani abu. Eh, yo, wannan za a ba mulki, an da mulkin tuwo ne bare mutumin da bai san kowa ba daga kicin sai ban ɗaki ba shi da wani aiki daga kicin sai ban ɗaki shi za a zo a bawa abu kowa ya faɗa abin da sai na wasu suna ya rahoton kalima sun kai wa kowa sai ya kirawo sai ya kira abdullahi bin abbas ita kai yaro kai ne ban da an ce ayyau ka ce mu wani abu ba to faɗa a gabana kai ne ban ji ka ce an ce ka ce mu wani to faɗa a gabana sai ya a matsayin shekaru irin na bai dace gaya ma magana da ba daɗi a matsayi na kuma bai dace faɗa abin da ba haka yake ba to na ka shi za ka shi to su kira sai na zai to ana cewa wai ni na ce cin abinci wallahi tallahi halal dina sana'a ta nake yi nake samu to ko ne ne bi a ciki sana'a ta nake yi duk gaba da sai na kuma shi ya fara irin kaza mutum ya zauna an jera wajen kwanuka goma a gaban na kilishi na na cukuri na na tawari na tozo na waye na nama na kaza kaza ake kuce haka ke tara sabon sabon to shi yanzu muka ga wannan sabon annabi ce to kuma yanzu ku ci ai ba zamanin annabi ne ce wato wallahi na ga muku halal kasuwanci ne ya bani to radiyallahu ta'ala to wannan zai zama ma kuma suka da abin da kake kai to wani kuma ya ga da shi zai soke ka sai ya bar wajen alherin ya taba wajen sharri yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya ga ma'aika ku ci daga da'a da in dai halal ne in dai halal din ka ne iya na zamanin ka da ka zo ka tarar da iya kokarin ka ne haka ne kuma baka san yana daga karatu ka san zamanin ka san a wani zamani ne haka ne yanzu sai ka bi halal din zamanin manzon Allah sallallahu a wannan zamanin sai dai ka mutu da yima wai wani shehi ba shi da komai dole sai mutum sai ya je ya samu samu dan wani abu da za a zo a yi abinci da shi shi ke nan sai da nan ne mutum ya gare shi shehi wallahi na fa abu da ya ana ka komai din nan sai abu ne ita wannan addu'a da kake faɗa kake Allah ka azurta na halal da daɗi shehi ina ka samu sai ne Allah ka bani arzikin ka kawai da jiro amma Allah ba a zuwa halalan da yi ma wani bai haka same shi shehi daga ga yana kullum abin da za a ta'azata sai an je an Allah mai iko ne bayan da mutum ya bi malamai sai da malamai suka faɗa suka a bayan da kwakwalwar su ta sha toma shi ne haram ba ko ko ni dai tattaune kansa a cikin abu ko ko ya dinga wa mutane mummunan zato kuma lafiya kalau shari'a ta ba su hanya da shari'a ta ba su kaza kaza ko kuma duk abawa kafirai arziki kullum ya zama su suke arziki kullum ya zama su suke kamu duka baki da akwai dai malamai sun yi cutar da komai da kyakkyawar ba malamai masu tsanani ba wannan ba yassiru ku sauƙaƙa wa sajjidu ku katartar wa ƙaribu ku kusanta in ji annabi yassiru wa la tu'assir ku sauƙaƙa ku kusanta wa sajjidu ku katartar ku ce to da an yi kaza ne ya zama ne ya yi wala tu asiru kan ku wala tu nafiru kan ku kore mu mutane daga addinin nan na ko sajjidu ku katartar wa qalibu ku kusanta to haka mutum zai fito kaga Allah ne yayi wa annabawa lalle halalci Allah ya halalta kaza sai Allah ya halalta ma to kuma a cikin halalcin ma yanzu kuma in za a bi likitanci to ka ci a hankula suka yi halal ne in kai wai ka ci ba ya zama cutar siga roman ma halal ne in ka yawai ta kuma yanzu kuma jiki sai ya wani iri daban ko ba a kuma wai kuma kanka ga shi nan dai ka dan tsara ka dan abinci ma sai ka dan tsara yanda kuma jikin ka zai kyau kuma jikin ka ya abubuwa ba kan jikin ka ya so ma nauyi ga yanda za ka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna rawar gani cikin haka kullum a cikin tsara a kan zuciya sallallahu har in ya zama jikin ta dan nauyi sai ya sha abun gudawa sai ya sha bulasu ya yi gudawa sallallahu alaihi wasallama ya har in ya zama abun ya sai ya ma wajen kwana nawa yana azumi har jikinsa ibada ne kuma kuma kuma dawar bangaren da likitanci kuma gyara wa kai abinci gyara wa kai yadda za ka fita din nan wani ne mutane mutane a yi ko da shi ka fata bai ba to haka da ake gyara wa ne da za a gyara shi ke nan sai jikinka ya zama mai kyau rayuwarka ta zama mai kyau rashin lafiya a hannun Allah yake ko kayi wannan din ma Allah mai iko ne rashin lafiya amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala tashi da yake ka kai yi wa tawakkal ko ka lafiya amma kuma halal diga sunan Allah ya mana izini duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so ga mutum yana kin saba halal Allah ne ya bashi manzo Allah yana amfani da duk abin da ya samu in da ya samu a ci kun bai samu ba bane ka ce da ka saba da wani abu dole kai dan mutum ne ya ka saba kai dai nama da milik ka saba da kuma kai ta ko kanka za ta je kuma ran da babu kuma za ka je da wata hanya da babu ke na a'a sai abin da ka samu kai ya yi ma wannan kenan to kuma a cikin daɗin ma ka tsara in ba haka ba daɗin ma halaka ne wani lokaci ya yi ma rusu ya kuma aika ku lokaci yana ɗai ba da daga daɗaɗa ko amadu saliha ku yi aiki mai kyau to wannan kenan sannan kuma duk abin da zai taimaka ma kai ibada shi ma zama ibada ta abu mai daɗi don ka iya kuzari ka iya nau'in ibadoci din kaza kaza ka duba a gani in ka ji daɗin nan kana nishaɗi wajen ibada to wallahi da yake kashi amma in ka ji daɗin nan da duba gani kuma sai barci sai kaza kaza to kuma ka ga ana ka ibada ke ka ga su ku annaba ku ci daga dada amma kuma ku yi aiki da kyau wa amalu salihah wa kadhalika Allah haka Allah ya ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ya yi wannan da amanu kudu min tayyibati ma razaqnakum ya ku wanda ku imani ku ci daga dada dan abin da muka azurta mu aka azurta mu da shi washkuru washkuru lillahi yi godiya ga Allah in kun ji kiyamu ta abun da ku Allah kuke bautawa tabaraka wa ta'ala wa anna hadhihi